الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا فهمت يا جماعة أبو جعفر أبو بكر أبو ماجد أبو الرجال shi ma Bukhari bai kawo ba sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu ya za a yi kenan sai ka tafi wurin Ibn Hajar shine sai ka tafi littafin taqrib taqrib at-tahzib taqrib at-tahzib Ibn Hajar na'am na'am taqrib at-tahzib na Ibn Hajar nan haka dai suke shi kenan bari mu duba gashi nan to abin da ya sa ne muku haka da gangan ne muku haka waɗannan littattafan su akwai yiwuwar su kawo akwai kuma yiwuwar ba su kawo ba amma nan in ka duba insha Allah za ka samu don nan kat ne don haka gasu ya fara lissafo su abu malik أبو محمد أبو المثنى أبو المبارك أبو مخلد أبو مسعود أبو مطر أبو معقل أبو المليح أبو المحلب أبو ميمونة mun tsallaka can ƙarshe ne ma nan yana kawo su da harafi ne ma sai ce maka harfu zal wanne ne bayan abu din ya fara da zal abu zarri abu rashid to kaga sai ka bi huruful hija'iyya abu khalid abul huwairis ka san jimin dama shine farko ko daga jimin sai ha'un sai ha'un shikenan kaga to ga abu ja'far an fara samu to sai kuma ka sai kuma ka samu kanka a wani rikici sai ka ga abu ja'farawan suna da yawa sai ga kusan guda goma to sai ka fara tunanin to wanne ne gashi ya ce abu ja'afar al-mu'azzin amma kar ka manta an ce maka abu ja'afar wa ar-razi sai ka ci gaba to gashi an zo abu ja'afar ar-razi shine lambar tarihi ta dubu takwas da goma sha tara sai ce at-tamimi dan kabilar tamimawa maulahum amma shi ba dan kabilar bane sai dai bararren bawan su ne mashhurun bi kunyatihi ya shahara da alkunyar shi abuwa ne aka fi sanin shi wasmuhu amma sunan shi na gaskiya isa ibn abi isa isa dan baban isa waye baban isa din baban shi abdullahi ibn mahan wa asluhu min maru asalin shi daga garin marwa yake wa kana yattajilu ila rai yana kasuwanci ne zuwa kasar rai dan haka ake ce mishi razi shi ba dan kasar bane kaji hatta razin ma da ake cewa kasuwanci ke kai shi sai ce saduqun mutumin kirki ne sai dai sayyi'ul hifz yana da munin hadda to kar ku manta tunda muna jarhuwar ta'dil da ku an ce sharadin da zai sa a karbi hadisi daga wurin mutum sai ya zama bayan kirki kuma yana da hadda in yana da hadda sai yana da kirki in yana da kirki sai yana da hadda in ɗaya matsalar ta faru to ta haifi ɗayar don haka saduqun shi mutumin kirki ne amma sayyi'ul hifzi yana da munin hadda sai yace khususan an mughira musamman ma in ya ruwaito hadisi daga mughira min kibari sabi'a yana daga cikin manyan waɗanda a tarihin tsabaka suke cikin na bakwai mata sanata mata fi hududi 60 a wajen shekara ta ainihin wato 60 ya rasu to kun ji to yanzu abin da zaka ce wannan mutumin za ka karba hadisi wurin shi kenan ba za ka karba ba za a karba ba amma inda wani ya ruwaito hadisi shi hadisin da wani ya ruwaito aka hukunta shi cewa mursal sai kuma abu ja'afar ya ruwaito irin wannan hadisin sai suka dace to sai a haɗa su sai a ce hasan amma ligairi amma idza tafarrada huwa bin riwaya far riwaya takunu da'ifa don haka gaskiya hadisin alkunuti a wajen wutiri a wajen sallah asuba asalin wanda ya ruwaito shi kenan abu ja'afar arrazi ina fatan wannan maganar ma ku karanta ta cikin littattafan can guda hudu da na faɗa nasbur raya irwa'ul ghalil talhisul habir albadrul munir abin da yasa nake so ku karanta din jama'a kun gane in baka karanta ba yanzu nan da shekara biyar mai yawa ka manta ko abin ya maka yawa amma in ka karanta ka fahimta kai ta bature kai downloading to bayan shekara aru aru sai ka ji kana iya ɗauko matsalolin sannan wannan shi zai taimake ka duk yadda al'amari ya al'amari nan gaba za ka iya bayani saboda ba da ka bane dama ba da ra'ayi bane waɗannan takhrijat ɗin lokacin su aka karanta a fiqh sunna yau kusan shekara talatin ko fiye da haka ahli sunnan Najeriya aka tabbatar musu da cewa to hadisin kunuti a wajen witiri a sallah asuba bai tabbata ba sannan sai ga hadisi sahihi yana inkarin alkunuti a wajen sallah asuba shi wannan hadisi sahihi shi kuma Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Ahmad su suka ruwaito shi daga wani tabi'i yake tambayar mahaifin shi ko sahabi ne karami yake tambayar mahaifin shi sahabi ne babba yace baba kayi sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Uthman har Aliyu ma ka bi sallah a nan Kufa shin sun kasance suna yin alkunuti a sallah asuba sai ce ai bunayya muhdas ya kai ɗana ai alkunuti a sallah asuba kirkiro shi akai a cikin wata riwaya ai bunayya bid'a riwayar nasa'i kenan saboda haka jama'a yadda ko ga muke karatun nan haka ya kamata a yi wa waɗannan littafai na fiqh wa adalci a wajen karanta su a karanta su alheri ne a cikin su abubuwan da aka san cewa kuskure ne a bayyana kuma wannan kuskuren baya nuna lalacewar littattafan a'a suna nan da dukkan darajarsu na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka sai malam ya kawo wannan mas'ala da ya gama kawo ta sai kuma ya kawo cewa wal qunutu shi al qunuti din lafazin shi Allahumma inna nasta'inuk wa nastaghfiruk wa nu'minu bik wa natawakkalu alaik wa nakh ko wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruk Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a ko wa nahfid narju rahmatak wa nakhafu 'adhabak aljidd inna 'adhabaka bil kafirina mulhiq ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف sai ya kawo lafazin alkunuti ɗin to amma ina son ka san shi wannan lafazin alkunuti ya inganta daga saidina Umar al'imamul bai ya ruwaito haka da isnadi sahihi ka je ka samu littafin al'azkar na al'imamun nawawi Umar Umar shi ne ya yi wannan lafazi na alkunuti don haka shi wannan lafazin na alkunuti lafazi ne sahihi mawqufi ha an umar sahihun mawquf an umar umar ya yi haka ne lokacin da suke fada da ainihin kafirai na ainihin kiristoci ko kuma na mushirikai sai ya zama in ya ɗago a salloli biyar ba a sallah asuba ba kadai to amma malikiya sai suka ɗauko wannan lafazin addu'a sai suka saka a alƙunutin sallah asuba Allah ya taimaka ga fassarar shi da ma'anar shi insha Allah yake cewa wal qunut shi alqunuti din Allahumma inna nasta'inuka ya Allah lallai mu muna neman taimakonka wa nastaghfiruka ya Allah muna roƙon gafararka wa nu'minu bika ya Allah mun yi imani da kai wa natawakkalu alaika Allah mun dogara gare ka wa nakhna'u laka ya Allah muna tawali'u muna kaskantar da ko kankantar da kai gare ka akwai bambanci tsakanin kaskantarwa da kankantarwa kaskantarwa shine wulakanta kai ƙanƙantarwa muna mai da kanmu ƙanana a gabanka to shine daidai da wannan wuri tawali'u kenan wa nakhna'u laka ya Allah muna ƙanƙantar da kanmu gare ka wato muna mai da kanmu ƙanana mu ba bakin komi bane a gabanka wa nakhla'u sannan muna barin duk abin da baka so ko muna barin dukkanin kafirci wa natruku man yakfuruka ya Allah muna barin wanda ke kafirce maka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli ya Allah gare ka muke bauta kuma gare ka muke sallah wa nasjudu ya Allah muna sujuda gare ka wa ilaika nas'a gare ka ya Allah muke sa'ayi wato kewayo wurin ɗakin ka'aba da ainihin wato ake sa'ayi da ake na tsakanin safa da marwa yana ɗaukan wannan ma'anar yana ɗaukar sa'ayi kuma da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a wurin juma'a ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi to sa'ayu din nan da yace ku kintsa ku tafi ambaton Allah to gare ka muke wannan sa'ayu din haka sa'ayi na wurin safa da marwa ina fata an gane sannan wa nahfidu gare ka muke gaggawa nahfidu ai nusri'u fil amal wato gare ka muke gaggawa aiki in Allah ya ce ai aiki kana gaggawa an gane shi ne gashi can kaso ka ɗauko a cikin alkur'ani inda yake cewa wa yusari'una fil khairati ne ko yawwa narju rahmataka ya Allah muna fatan rahmaka wa nakhafu azabaka muna tsoron azabaka aljidda wadda take da gaske wato azabar Allah da gaske ne ba da wasa bane ina fata an gane dan sai ka zo kana karanta alkur'ani zaka tabbatar da cewa azabar da Allah ya ce zai yi da gaske ne ba da wasa bane ta tabbata babu ja inna azabaka bil kafirina domin azabarka ga kafirai mulhiq mai zuwa ce mai ɗamfara ce za ta je gare su komai daren daɗewa kafirai za su shiga azaba Allah sai malai ce sun matafa'alu sannan sai ka aikata fi sujudi a cikin sujuda wal julusi da zamanka kama taqaddama min al wasfi kamar yadda duk aka gabatar maka a wajen siffantawa kun ga ya sake maimaita wannan magana ne can baya ba ya ce sawa'an ba to sawa'an din nan ita ce na ya sake cewa sai ka sake maimaitawa in ka zo sujuda da zamanka kamar yadda aka gabatar maka haka za ka yi sai malam ya ce to fa iza jalasta ba'da sajadataini idan kai sujuda guda biyu yanzu me yake nufi in kai raka'a biyu za ka yi zaman tahiyar farko ya ake zaman tahiyar farko fa iza jalasta bainas ba'da sajadataini idan zaka zauna bayan sujuda guda biyu nasabta rijlakal yumna sai ka kafe kafarka ta dama wa butun ko haka ne wa butunu asabi'iha amma cikin tafin ilal ardi shi kuma sai ya kifu ga ƙasa ita kafar taka sai ka kafe ta mun kwatanta wannan ko to cikin ainihin wato yatsun kafa na kafa su kuma sai su rungumi ƙasa sai su mubasharanci ƙasa sannan wasanaita al-yusra ita kuma ta hagu sai ka kwantar da ita to anan sai malam ya ce wa afdaita bi aliyatika ilal ardi sai ka kwantar da ɗuwaiwanka a ƙasa wala taqa'udu ala rijlikal yusra amma kar ka zauna akan ƙafarka ta ainihin wato hagu. To nan ina son ku natsu da kyau. Abin da malam ke cewa a zaman tahiya na farko, kamar sallah a zahar magariba da sauransu. Ko an fahimta? Ka ga yace za ka kafe wannan kafar ka ta dama, za ka kafe ta yatsun su rungumi kasa. Sai ya ce to, ita wannan kafa ta ka ta hagu ba, ya za ka yi da ita? Sai ce sai ka kwantar da ita. ya ce wa afdaita bi aliyatika duwawunka kuma sai ka kwantar da shi a ƙasa kun ga haka to haka yake ne to wannan ma mazhabin malikiya ne shine rashin bambancewa tsakanin zaman farko da zama na biyu kuna fahimta kun ga yadda zaman yake haka to wannan zaman yake nufin za ka yi a lokacin da ake magana zaman tahiya na farko to bar mu tattauna tukuna mu ji menene yake faɗi gaba to sai malam yake cewa amma wa in shi'ita in ka sofa hadaital yumna finti sabiha ita wannan ta dama ɗin kar ku manta ku duba jama'a kafar dama ya aka ce za a yi mata
ba an ce za a kafe ta ba haka to sai ce wa in shi ita hanaita ma'ana hanaita shine ka kwantar da ita haka in ka so za ka iya haka kuna fahimta jama'a haka ku duba kowa da yake gani waɗanda ba su gani ba don kowa ya gani jama'a a yi abin da gaske da gaske ma'ana haka sai ce in ka so za ka iya haka to haka ɗin shine hana hanaita za ka iya kwantar da ita ainihin wato wannan kafa ɗin ta Malam yake cewa wa in shi ita hanaital yumna finti sabiha ya ce in ka so sai ka kwantar da ita ainihin wato ta dama ɗin a wajen kafe ta madadin kafe ta to ka kwantar da ita faja'alta jamba bahamika faja'alta jamba bahamiha sai ka sanya gefen babban yatsanta ita kafar dama ɗin ilal ardi ya kwanta a ƙasa kun tuna gefen babban yatsan kafar dama ɗin sai kwanta a ƙasa sai ya ce in kai haka fawasi'un daidai ne akwai yalwata ka iya yin wancan ka iya yin wannan gaskiya yin haka ɗin ya tabbata a cikin hadisi sahihi wanda al- al'imamu abu ya'ala ya ruwaito a cikin kitabul musnad sai dai a zaman tahiya na ƙarshe ba a na farko ba a zaman tahiya na ƙarshe al'imamu abu ya'ala a al-mausil shi ya ruwaito shi da isnadi sahihi kun fahimta jama'a da isnadi sahihi a cikin al-musnad da littafin nashi nan al-imamu abu ya'ala al-mausul gashi nan ga wani bugun ga wani bugun duk wanda ka so zaka iya duba menene ya ruwaito din lankwashe kafar ba kafetan ba kafetan kam dama babu jayayya dan hadisan suna cikin bukhari da muslim bari kun fahimci maganar da nake cewa misali yin haka haka ko wannan babu matsala don dama hadisan na cikin bukhari da muslim to amma ko za a iya yin haka wani lokaci eh to hadisin da yake za a iya yin haka din shine abu ya ala ya rawaito a cikin muslim babu ne a yi wannan a yi wannan to ka karanta sifatin salati ma duk za a gani ya yi isharar su to bayan nan sai malam ya ci gaba da bayani da cewa summa ta tashahadu sannan sai kai tahiya wata shahudu ita tahiyar yadda ake yinta ita ce attahiyatu lillah azzakiyatu lillah الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن سلمت بعد هذا أجزأك yace bayan ka gama wannan tahiya daga nan in kai sallama ya isar maka to za mu ji me ma'anar tahiyar mala yace wata shahudu ita tahiya ita ce attahiyatu lillah gaisuwoyi sun tabbata ga Allah duk wata gaisuwa ta girmamawa da ɗaukakawa to su tabbata ga Allah azzakiyatu tsarkakan maganganu tsarkakan zikirori, tsarkakan kalmomi sun tabbata lillahi ga Allah. Attayyibatu salawatu lillah, salloli daɗaɗa, to a nan fa ina so karkai kuskuren fahimta. Kuskuren fahimta shi ne saboda kun san larabci wani lokacin baya fassaruwa, yanzu nan haƙiƙani idan ka ce za ka fassara, wato abin da kake cewa attahiyatu lillah gaisuwoyin nan masu kyau masu daɗi azzakiyatu lillah maganganun nan masu daɗi attayyibatu salawatu sallolin nan masu daɗi to kada ka fahimci cewa to akwai wasu salloli ne marasa daɗi to in an ce maka eh za a iya fassara ta'awili shine duk wata sallah da take da riya kaga ba dan Allah aka yi ta ba to ba tayyiba ba ce to ba ta ga Allah to kenan me kake cewa duk abin da za a ba Allah ana ba shi tayyib ne ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uhu dan haka at-tayyibatu salawatu daɗaɗan salloli lillahi ga Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyu amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahma Allah wa barakatuhu da albarkatai na Allah, albarkatai na Allah gaba ɗaya da dukkan nau'insu, da dukkan rahama, da dukkan aminci su tabbata gare ka. To, a nan, wannan neman ƙarinsu ne ga annabi, sallallahu Alaihi wa domin Allah ya baiwa annabi waɗannan abubuwan gaba ɗaya. Hasali ma shi annabi sallallahu Alaihi wasallama shi ne rahama, zuwan shi ne rahama. ashe kaga lokacin da kake cewa rahama ta tabbata cewa kake ta ƙaru gare shi sallallahu alaihi wa alihi sallam to anan ne hadisin Abdullahi dan Mas'udin cikin Bukhari ya fayyace cewa da annabi ya rasu sai muka koma muna cewa assalamu ala nabiyyi to nan ne sai Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya tattauna mas'alar wadda ku je ku karanta ta mujalladi na biyu babin tahiya ko sifatus salah cewa wannan ba zai yiwu fa ya zama da ra'ayin sahabbai ba ne a ce annabi ya rasu su canza lafazi daga zamiri na mukhatab ya koma zamirul ghaib me yasa anan suka canza me yasa a wasu wurare ba su canza ba a cikin alqur'ani ai qur'ani ma Allah ya magana da annabi a wurare da dama afallahu anka lima azinta lahu Allah ya yafi maka dan me kai musu izini da annabi ya rasu da sai sahabbai su koma suna cewa afallahu anhu lima azina lahu amma sahabbai ba su yi wannan ba dan me dan bai karantar da su su haka ba kenan nan da suka yi haka ba sun yi ne da ka ba ibn hajar sai kawo cewa domin ba ibn mas'ud kadai ba aisha ita kanta an samo haka daga gare ta to wannan da aka samo daga aisha jama'a
hadisi ne ita take karantar da ‘ya'yanta su urwa, urwatu bin Zubair, urwatu bin Zubair, kuma al'imamu Sarraj, a Sarraju shi ya ruwaito wannan a cikin littafin shi al-Musnad, ga littafin nan nashi, littafi ne ƙwaya ɗaya tamkar da dubu, al'imamu Sarraju. kun gan shi wannan littafin har bukhari ya girma domin malamin bukhari ne wanda sai da ya shekara ɗari da ashirin a duniya shi ya rubuta shi musnadu abil abbas muhammad ibn ishaq sarraj shi ya ruwaito daga asayida aisha tana karantar da su urwa ta iya in ta zo kawai sai ta wuce musu kawai at-tahiyatu لله الزاكيات لله الطيبات صلوات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته haka ta ruwai haka ya ruwaito sarraj ko kun fahimta to in kun gane wannan da kyau ashe asalin abin da ibn mas'ud ya faɗi ba ijtihadi bane da ya taso daga gare shi abu ne wanda yake sananne a wurin sahabbai don gashi har sun zo suna karantar da aljilul jadid suna karantar da ɗalibansu kenan yanzu an samu wani malamin islamiyya ya koma yana karantar da yara assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu ashe ba laifi ba ne kenan ya kamata kenan duk malamin islamiyya sai ya nasu ya gane cewa ɗaliban islamiyya ashe su ba a saka su a cikin rigingimun malamai yanzu aisha da ta zo kawai sai ta dubi yanzu ya ya kamata a yi tahiya kawai sai take karantarwa amma ibn mas'ud da yake manyan ɗalibai yake karantarwa sai da ya karantar da assalamu alaika sai ya ce haka muke faɗi sanda yake da rai da ya rasu sai muka koma muna cewa assalamu ala nabi to in kana karantar da yan islamiya duk wani abu da zai zama da rikici kauce mishi yanzu ka zo kana karantar da su arba'una hadisi can wani wuri da za ku je na cewa wa fi ba'adin naskhi wa fi ba'adin nusakhi wannan wurin za ka ga mutum ɗari da suka karanta arba'un hadis ba san me ake nufi
me yake nufi da wa fi ba'dhin nusakh hasanun sahihun wa fi ba'dha kaza in ka zo irin wannan kawai sai ka karanta musu sai a wuce saboda akwai abubuwan sun yi musu nauyi ko kun fahimta jama'a don haka malamai suka yi afuwa ku ji a wajen karantar da ƙur'ani aka ce ya halatta a ɗauko 'yan islamiyya ƙananan yara daga sama ina ne daga sama shine birabin nasu da birabin falaki nan ne ƙarshen ƙur'ani ka taɓa ganin an zo littafi an buɗe ƙarshen shi a fara karatu da ƙarshe amma ƙur'ani sai zama ƙarshen shi ya fi farkon shi sauki shine farkon ƙur'ani fatiha ce da baƙara don ka karanta musu bakara sai kuma ka koma ƙarshen sai ka fara musu saboda a nan ake samun gajeru falaki da nasi da kulwallahu da tabajeda da izaja'a larurar karantarwa ta halatta haka in ba haka ba bai halatta ba a babin karatun qur'ani sai a fara wa mutum daga can fatiha sai a yi bakara sai a yi ali imrana sai a yi nisa sai a yi ma'ida haka har ya zo nasi din amma larurar karantarwa imam nawawi shi ya faɗi wannan a cikin littafin at-tibyanu fi adabi hamalatul qur'an na biyu larurar karantarwa ta sa malamai suka halatta rubuta littafai irin bulugul maram malaman farko ba sa rubuta littafai irin bulugul maram da riyadus salihin shine tsarin su shine duk hadisin da za ka kawo ka kawo hadisin sannan ka kawo isnadi ko ka kawo isnadin sannan ka kawo hadisi amma ku dubi bulugul maram sai a datse isnadin kawai sai a ce an abi huraira in ka je ka duba ƙasa sai a ce akhrajahu al-bukhari in ka duba a bukhari ba za ka ga an din ba an an an an din nan da kake ganin sa a riyadus salihina da an an an da ke cikin bulugul maram ba duka ne za ka koma cikin littafin ka ga an din ba wani wurin anna ne wani wurin haddasana ne wani wurin kala ne amma larurar a ɗan yi wa 'yan koyo duk na kawo wannan ne don ka san a cikin tsarin ilimi ba lallai ne abin da ke cikin littafin kai tsaye za ka zo ka ba yaran ba in ka dubi ka zaye musu nauyi sai ka ɗauko mai sauƙin sai ka ba su har su nuna su nuna su nuna su nuna a hankali ko kun fahimta in ko karanta cikin bukhari kitabul ilmi an siffanta ƙwararren malami haka yake yi ya fara musu daga ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa sannan domin sanda za a yi nisa ɗin ba ma za su san karatun ya yi wuya ba kuma ko kun fahimta jama'a yanzu mutum ya yi firamare ya yi sakandare ya tafi jami'a in ya tafi jami'a za ku ga mafi yawancin aji ɗaya a jami'a ɗabi'un sun fi kama da ɗabi'un sakandare na haka za ka ga duk ɗan 100 level in ya tafi har zafin kanshi irin na 'yan sakandare ne yana tafiya yana ji da kanshi baya magana da kowa yana ganin shi fa da ya gama ma gwamna zai zama ku ne kuke shirman ku da ya kai 300 level zai ga ya fara tawalu'u ya fara yawo da hand da ya ga lecturer yana yana gudun wani sa yana saboda carry over sun fara yawa yanzu ya dawo cikin taitayin shi ko kun fahimta kun fahimci wannan da kyau to saboda haka ya kamata in kana karantar da ɗalibai ƙanana sai ka ɗan rinka ba su abin kaɗan kaɗan sannan ka kiyaye kar ka ba su sai ingantacce don haka ƙananan ɗalibai kaka sa musu bulugul maram sa musu umdatul ahkam saboda umdatul ahkam duk hadisan da ke ciki sahihai ne don haka yanzu za a yi dambarwa ne game da hadda da gane ma'ana bulugul maram hadisan rabi ingantattu rabi ba ingantattu ba ingantattun sai kaga wani da'ifi ya shigo cikin shi da'ifin sai kaga wani sahihi ya shigo cikin shi to yanzu wannan in ka zo kaji an ce wa fi riwayatin illa anna fiha Muhammadu bin Ishaq wa qad an ana kaza yanzu dan koyo ina zai iya gane wannan to dan haka za ku ga inda za a bi tsari na hikimar karantarwa ko jama'a kun ga waɗannan littafan jama'a na yi magana bana da wannan malami ya ce za a yi mana haka insha Allah na ce a haɗa su duk a buga mana su su zama mujalladi guda saba'un hadisa mi'an nabawiyya mi'an nisawiyya mi'a wa hamsuna da sauransu na ce a buga su gaba ɗaya kuma a yi musu manya-manyan baƙi kuma duka a wasalce komai shi ne kyalkyale da dariya ya ce ainihin na hau wasarf na ce ina mu a najeriya komi wasalcewa ake ko sunan allah sai an yi alu lallan hakuri din nan sai an yi mai wasali shi ma hakurin sai an yi mai na ce mu duka ake yi ce me yasa na ce mu haka muke ajam ne ya ce to malam na ce kowa haka ake yi shi ne sai na ce mishi hatta littattafai na wa'azi da malaman mu ke rubuta duk sai sun wasalce su shi ne kashe gari sai littafin mai da kofin littafin dan fodiyo na ce mishi kaga wannan littafin wa'azi ne amma kaga duka an wasalce shi na ce to mu haka ake mana ba wai za a dubi muhimman wurare bane a wasalce sauran kuma kawai an san kowa zai iya a'a mu ko ina sai an wasalce in ba haka ba za a samu matsala dan wani da wasalin a ƙasa fa yana mayar da shi sama yana gani balle babu to saboda haka muna fatan insha Allah kun ga kamar 70 hadisa din nan in muka samu aka haɗe su aka buga su zai zama littafi ne juzu'i guda haka za ka rike to sai a karantar da ɗalibai su an fahimta sannan sai a ware sahih riyadu salihin riyadu salihin salim ya ware sahihan shi daga ba'ifan shi sai a ware sai kuma a karantar da sahih riyadu salihin to shikenan an karantar da kai waɗannan hadisan wa'azi ne da tarbiyya su ne saba'una mi annabawiya kaza kaza duk sahihai ne kaga ba matsala to sanda ka nuna to sai a sanya maka asalin bulogul maram to sai kuma a ɗauko maka sauran littattafai sai kai ta dambarwa da su sai ka ga babu matsala a nan amma a halin farko ka sa wa ɗalibai bulogul maram kai kanka wani wurin zaka ga in ka saki jiki ka yi bayani su ruɗe in ka ce abin ya musu nauyi kuma su ce to me yasa ba za a bayyana nan ba ko kun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu yasa bulugul maram din ma jama'a na ware sahihan daga ba'ifan kuma wannan warewar da ne gaba ɗaya da izinin samir ɗin ne bayan haka za a iya ware su kenan a karantar da su a matsayin sahihu bulugul maram ya zama kawai abin da ke ciki nan sahihan ne Allah madaukakin sarki ya taimaka to ina ne yake cewa assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu ko amincin Allah da rahma Allah da albarkatai na Allah su tabbata gare ka ya kai wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina mu ma amincin Allah ya tabbata gare mu da bayan Allah na gari kun ga yadda addinin musulunci yake ba za ka yi sallah ka gama ba sai ka yi wa kanka addu'a kuma duk wani mutumin kirki a duniya da lahira da mala'iku da aljanu duk wasu ibadillahi salihina sai ka saka su a cikin addu'a sannan sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna wahdahu la sharikala shi kadai ba shi da abokin tarayya me ake nufi da shi kadai ba shi da abokin tarayya malamai suka ce wannan magana a dunkula kake yinta amma tana komawa zuwa ga abubuwa uku Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya game da ayyukan shi duk abin da Allah ya yi shi kadai ne ba wanda ya taimaka mishi sannan duk wata siffa da wani suna na Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya to lazimin haka shine duk wata ibada da za ka yi to ka yi mishi shi kadai ba shi da abokin tarayya ma'anar wahdahu la sharika lahu kenan wahdahu la sharika lahu fi rububiyya wal asma'i was sifat wal uluhiyya shi kadai ne a waɗannan abubuwan to in ka tabbatar da ɗayantuwar shi a waɗannan abubuwan uku ko to ka tabbatar da ɗayantuwar shi a ko ina idan ka rusa ɗayantakar shi a ɗayan waɗannan wuraren to ko ina ma ka rusa na haka Allah shi kadai ne ga ayyukan shi ma'ana duk aikin shi shi kaɗai yake don haka kai ma duk aikin da ya sa ka kayi mishi shi kaɗai za ka yi wa to ka san duk wani suna da ka ji nashi shi kaɗai ne da shi sannan duk wata siffa shi kaɗai ne da ita wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan ina shaida shi ma muhammad lallai kuma muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma ya ce fa in sallamta ba'a da haza idan kai sallama bayan wannan ajza'aka ya isar maka wa mimma taziduhu in shi'ita amma daga cikin abubuwan da zaka ƙara in kaso to shine zai kawo mana waɗannan abubuwa wanda a darasin gaba za mu zo kansu amma abin da yake cewa an ka tsaya a nan yayi sai dai a sunnance gaskiya sunna ta hana ka tsaya a nan ɗin mafi ƙarancin abin da za ka yi ka tsaya bayan ka yi wannan sai ka yi me sai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan sai ka yi addu'a abubuwan nan guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati ko wa min sharri fitnatil masihid dajjal to in kai nan to shine zaka iya tsayawa amma cewar daga tahiya kadai za a iya tsayawa wannan maganar akwai kuskure a cikinta haƙiƙa ma wasu malamai irin su imamu shafi'i ma sun ce sallaka ta ɓaci kuma wannan magana ita ce gaskiya za ku yi mamaki idan kai sallah kaɗai sai ka tsaya a tahiya ku kiyaye daga tahiya kawai sai kai sallama sallar ka ta ɓaci Allahumma sai inda mantuwa ne bayan ka yi sallamar sai ka dawo ka yi salati ka dawo kai waɗannan addu'o'i sannan sai kai sujuda ƙabli, amma da gangan bi mujarradin irin waɗannan fatawoyin, amma wannan fatawar kuma tana da ƙarfi a malikiya, don sai da alƙadi iyal ya ci wajen shafi uku yana raddi ga imamu shafi'i da ya ce sallah ta ɓaci. Alƙadi iyal mai ashifa ba malike ne, sai da ya ci kusan shafi uku. yana mai da martani ga imamu shafi'i dan me imamu shafi'i zai ce sallah ta ɓaci in ba a yi salati ba shi ma alkazi iyal ɗin ba su kyale shi ba ga wani aiki ku karanta wasu kun ga wani littafi jama'a shi kuma raddi ne malamin ya ga imam ga alkazi iyal gashi ya ce زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي إياد على من أوجب الصلاة على البشير النظير في التشهد الأخير ردي نيجا القاضي إياد شي القاضي إياد yana raddi ga shafi'i ne dan me zaka ce in ba ai salati a tahiyyar karshe ba sallah ta ɓaci dan me zaka ce ma salatin wajibi ne shine wani malami shi kuma gashi nan ya zauna a cikin karni na tara mana yau kusan shekara shi ɗari nawa kenan da rasuwa aƙalla shekara ɗari biyar da rasuwa ya zauna ya raddin ga imamu alƙadi iya to kaga wannan littafin ka bi dare ɗaya zaka iya karance shi dan ya zama ka tafi tare da duniyar mai ake ciki kar a yi baka ko kun fahimta to me nake so in ce kenan yin salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a tahiyar ƙarshe wajib ne me ma'anar wajib shine sunna mu'akkada to sunna mu'akkada idan ka batta da gangan sallah tana ɓaci kamar me kamar ita kanta tahiya yanzu mutum ya ƙi yin tahiya a sallah da gangan sallah ta yi me ta ɓaci to haka salatin annabi hukuncin su daya sallallahu alaihi wasallam ko kun fahimta jama'a ɗaya kenan idan da mantuwa ne ba kai tahiya ba me za ka yi me za ka yi za ka yi a yau ai ka riga ka yi ka riga ka yi sallama yanzu tunda ka riga ka yi sallama me za ka yi sai kai ba'adi to haka in ba ka yi salatin ba sai ka yi me ba'adi inda menene da mantuwa to da dandan sai ka ƙi in tahiya ba'adi za ka yi ko ƙabli sallah ta ɓaci to haka da gangan ta yin salati shine abin da nake son kai ku gare shi dan haka kuna buƙatar domin wannan darasin ya muku armashi ku samu littafin nan ku karanta ga inda na tara su nan tafai ne akan salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama za ka same su kaga wannan akan salati ne wannan fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na ainihin wato al-imamu Isma'il al-Qadi da fadlul salati ala nabi na babban malami ainihin abdul muhsin sannan sai dalailul khairati shine da bom ne da bullet proof babu komai duk lokacin da kake bin liman idan liman ya sallama sai kai sallama cewar baka yi kaza ba wannan ba ruwanka a ƙarƙashin haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim in kana bin liman baka da matsala yana cewa assalamu alaikum kai ma ka ce assalamu alaikum kanka ce a yo ai kamar limaman Najeriya so da dama ko wurin daurin aure haka je sai su ce salati goma ga annabi kafin kai biyu sai su ce fatiha da laqad ja'akum kafin ka gama fatiha sai su ce inna anzalnahu kafa bakwai kafin kai guda ɗaya sai su ce la ila fi kafa goma sha ɗaya to sai kai abin da kai oya oya kenan Allah ya kiyaye za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba lallai an tattauna matsaloli masu yawa yau na alaikum salam na a'a assalamu ala nabi ai wannan nahau ne ba a hada ma'arifa da da tanwini ku duba jama'a okay assalamu ko assalamu da sai ka ce alan nabi dalilin da yasa zaka ce assalamu saboda alif da lam amma da ka ce salamun to sai ka yi guda biyu sai ka ce alan nabi wato kenan a larabci ba zai yiwu a haɗa alif da lam kuma sunan ya ɗauki tanwini ba kamar yadda nan kuma ba zai yiwu haka kawai ka ce salamu ba don haka ko dai ka ce assalamu alaikum ko ka ce salamun alaikum amma babu salamu alaikum salamu alaikum hausa ce assalamu ko salamun amma salamu alaikum to hausa ce suka ce shigo dan da sallama yau wa alaikum salam wa rahmatullah Na'am. Na'am. Ban gane ba fa tukuna. Eh, in dai bai kammala tahiyar ba yau. Hey. Na'am. Da mantuwa. To sujudar wace iri yake? Yawwa. Na'am. ban gane babba yana zama bane don jilsatul isra'a yana zama ne don mantuwa Aha. Aha. na fahimta ya rage tun da sujuda shi da zai ba'ada salami ce kai ma mu ba ruwanka sai ya sujuda shi ka rabu da shi amma yawa amma ina zuwa idan da qablar salami ce zai yi to nan ya saka ka kurkuku shine wancan hadisi yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim dan haka inda qablar salami ce sai ka bi shi amma tun da ba'adar salami ce ya yi sallama ya sake ka wannan abin da zai shi ya shafa bai shafi ka ba za ka bi shi a kai ba na wa alaikum salam wa na na to ya danganta idan ka ce sauran alfazu duka sun inganta akwai wasu lafuza da yawa da maliku ya ruwaito a muwaffa waɗanda waɗannan lafuzan wasunsu da yawa ba su tabbata ba saboda haka sai dai a dubi waɗanne ne ake magana tabbatar su misali yanzu in ka duba cikin sifatin salati nasiru dinar albani ya kawo to duk waɗannan kaga sahihai ne ba laifi to amma an ka ce duk lafazin tahiya to lafazin tahiya maliku ya ruwaito da yawa a muwatta bai haƙi ya ruwaito da yawa dara kutuni kuma da yawa ba su inganta ba saboda haka wannan dai ya tabbata wannan tahiyar da muka ji tahiyar umar ce umar ne yake karantar da mutane daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akan mimbarin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai tahiyar ibn mas'ud akwai tahiyar aisha dukan su zaka ga lafazin ya dan yi canji ne kalma ɗaya ko kalma biyu Allah ya taimaka na'am wa alaikum salam na'am haka ne wai mana yawwa to kare eh sai miƙe ya tuna to kaga mantuwa yake nan eh eh sai ce a'a shine na fahimta da kyau kaga kenan abin da ya sa ka kawo maganar inda ya amintu sai a ce to ai bai gama tahiyar ba ma yawwa bai gama tahiyar ba ma na wa alaikum salam wanne na'am eh eh na'am na'am نعم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce da ta daidai da ko kuma daren Asabar ne da ya daidai da ashirin da uku ga watan Rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da biyar ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya. Wannan shi ne kasar na sha takwas daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin Ar-Risala wallafar babban malami. al'imamu ibnu abi zaidin alƙairawani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. In jama'a ba su manta ba muna karatu ne cikin babu sifatil amali fi salawatil mafruḍa babin da ke bayanin yadda ake yin salloli na farillai a aikace. Sallar farilla a zahar la'asar magariba isha asuba ya ake yin ta aikace. kaga bayan da malam ya gama gaya mana wasu hukunce-hukunce yanzu ya ɗauko sallan ne yana nuna maka ita a kwatance ya za a yi ta za mu ɗan ɗauko gabar da take baya inda ya ce wata ƙulu in shi ita fi sujudika subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli aw ghayra zalika in shi ita a cikin sujudarka in ka so sai ka ce subhanaka rabbi zalamtu nafsi tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na, na zalunci kaina, wa amiltu su'an kuma na aikata mugun abu, faghfirli sai ka gafarta min ya Allah, au gaira zalika ko kuma wata addu'a in shi'ita banda wannan. Wata fi sujudi in shi'ita, in kuma ka so sai ka yi addu'a kamar yadda ka so. To, anan malam yana magana kenan dangane da du'a'u mas'ala. farko ya kawo du'a'u ibada abin da ake nufi da du'a'u ibada su ne addu'o'in da aka samo lafazinsu daga ƙur'ani ko daga hadisi abin da ake nufi da du'a'u mas'ala su ne matsalolin da kai suka dame ka sai ka rakkaba suka tsara suka kai tambaya bayan da ya gama kawo mana lafuzar addu'a sai ya ce wata in ka so sai kuma kai addu'a to me yake nufi can ba addu'a kai ba a kayi du'a ibada ne ko kun fahimta to du'a'u mas'ala kuma fa ita ce ka roƙi Allah abin da ya dame ka abin da kake so to sai malam ya ce bayan ka gama wannan kuma za ka iya yin ainihin wato addu'a in shi'ita amma sai ya ce walaisa li tuli zalika waqtun ba shi da iyaka tsawaitawar ba za a ce minti kaza a sujuda ko sakon kaza ba a'a walaisa li tuli zalika waqtun tsawaitawar ita sujuda ɗin ba shi da lokaci ba a iyakance maka ba inna ma hadisi ya zo a cikin littafin imamun nasa'i cewa mafi ƙaranci ɗaya mafi yawa kuma goma ko kun fahimta amma fa ba haddade maka aka aka ce dole dole karka sake kaza a'a sai dai yana daga cikin abin da ya tabbata a sunna kuma ku duba ana son tsaiwar ruku tsaiwarka ta karatun fatiha da sura to ruku'unka kada ya kai gwargwadon yadda ka daɗe to sujudar kuma kar ta kai gwargwadon yadda ainihin wato abin nan ruku'in ya kasance kadai wannan ya zo a cikin sunna babu laifin an kula da haka amma sai malam ya ce da wa aqalluhu mafi karancin zaman da zaka yi a sujuda ko daɗewar da zaka yi a sujuda an tatma inna mafasiluka gaɓoɓinka su natsu mutamakkinan suna masu komawa idda suke kowace gaɓa ta natsu kuma in ta natsu ta tsayu a yadda ya kamata ta tsayu ɗin ma'ana goshinka a ina zai kasance da hancinka a ƙasa ko to kaga lokacin da ka ɗora goshinka haka ka ɗago ka ɗora ka ɗan samu natsuwa amma baka samu tamakkun ba don haka so ake bayan ka natsu din haka ka daidaitu to sai kuma ka tsaya ka tabbatar da cewa goshin naka ya zauna a ƙasa ɗin kamar yadda tafin hannunka gwiwarka gefen yatsunka ko da sun samu natsuwa to kuma ana son tamakkuni tamakkuni ɗin wani abu ne ƙari akan natsuwa ɗin shine yanzu misali mutumin da ya aje goshin shi haka to amma goshin yana haka yana yana kaɗa shi ko yana rawa da shi zaka iya tabbatar da cewa duka abubuwan guda biyu ma babu babu tamakkunin babu natsuwar don haka ana son su sauka ƙasa ɗin da kyau sannan kuma su natsu su daidaitu a wannan halin da suka samu kansu a ciki kaga duk waɗannan kwatance ne na me na aiki a aikace ko to bayan wannan sai malam yake cewa summa tarfa'u ra'asaka bit takbiri sannan sai ka ɗago kanka da kabbara fatajlisu sai ka zauna an fahimta in ka ɗago kanka sai ka ɗago kan ya ce dame da kabbara to nan ya faɗa maka ɗaya daga cikin wujuhu guda uku waɗanda duk daidai ne za ka iya ɗagowa da kabbara kamar yadda ya faɗi za ka iya ɗagowa babu kabbara sai ka zauna dafa'an sannan kai kabbarar za ka iya kabbara kana cikin sujudar har ka gama sannan sai ka ɗago ba tare da kabbarar ba. Wata fuska ta hudu wadda imamin nawawi ya yawaita faɗinta a cikin al'azkar da almajmu'u sharhul muhazzab da sauran littattafan shi kamar dalilin talibina wadda wannan fuskar bata inganta ba shine maddu takbir jan kabbara jan kabbara ya sha bamban ku kiyaye jama'a da yin kabbara a halin tsagowa ku ga kana sujuda sai kai haka aka ce za ka iya kana sujuda sai ka ce Allahu akbar sannan sai ka ɗago kaga ka gama kabbara a sujuda ko kuma kana sujuda sai ka ɗago shuru sai ka zauna sai ka yi Allahu akbar daidai ne wannan fuskar da malam ke faɗi ita ce haka kana sujuda sadda kake yunkurin ɗagowa sai ka yi Allahu akbar to fuskar da ba daidai ba ce wadda nawa ya faɗi ita ce maddu takbir haka Allahu Akbar wannan fuskar ba daidai ba ce ya faɗi irinta a wajen jinsatul istiraha ya ce za ka iya ragowa Allahu Akbar to sai faɗi wannan wajihin wanda bai ba daidai din ba yace za ka iya haka Allahu Akbar maddu takbir wajihi ne inda shafi'iyya suka ce wai yin haka ɗin saboda cike dukkan gaɓoɓin sallah da zikiri shine dalilin su amma ba shi da asali gaskiya sai mun zo insha Allah ta'ala yana daga cikin littafan da zamu karanta na fiqhun mazhabobi akwai fiqhun shafi'iyya akwai mukhtasar na abi shuja' akwai kuma dalilu talibi na waɗannan suna daga cikin littattafai masu tsafta takaitattu kuma masu inganci a cikin mazhabin to muna son yadda muka biyo muke karanta littafan malikiya su gaba ɗaya za mu bi su mu karance su a bisa yadda suke a ƙasar nan insha Allahu ta'ala inna ma risalan nan da kake ji sai kuma ah, ah, menene ahalari sai askari su ne za a ɗauke su a karatu na gaba ɗaya amma abin da ya shafi muktasar iziya ishimawi to waɗannan za su zama karatun aji ne za a ware suwana ne a yi musu na musamman suwana ma a yi musu na musamman to akwai karatu na littattafan fiƙihun mazhabobi ba don kuma ba don yadda ka san maliki ya kamata ka san sauran mazahibu ka iya samun kanka wata ran an naɗa kaliman a jefa ka ƙasar indonesia a naɗa kaliman wata ran sai ka ganka a ƙasar afghanistan wata rana harkar da'awa sai ta kai ka cikin musulmi a ƙasar kaza sai ka ga cewa mazhabin shafi'iyya suke bi aƙalla an sa kaliman in ka ce ku zo in karantar da ku muktasar na abi shuja sai su mamaki a muktasar na abi shuja ai yanzu ka san muktasar na abi shuja to bismillah waɗannan littattafai ne waɗanda a duniyar su su suka karɓu kamar yadda a duniyar mu muktasar na khalil shi ya karɓu ta malikiya na fata an gane Allah ya taimaka. To sai mala yake cewa sun matar fa'ura a saka bit takbiri sai ka ɗago kanka da kabbara, fatajilisu sai ka zauna, bayan ka ɗago da sujuda daga sujuda kenan. Ya ce, fatasni rijilakal yusra sai ka lankwasa shi ne sana yasni yana lankwasa, fatasni rijilaka al yusra sai ka lankwasa ƙafarka ta hagu. fi julusika baina sajadataini a zamanka da ke tsakanin sujuda guda biyu ƙafarka ta hagu ka lankwashe ta zan yi kwatance a aikace insha Allah sai ce watan sibul yumna ita kuma ta dama sai ka kafe ta wa butunu asabi'iha ila al-ardi cikin yatsunta kuma yana ƙasa ku dubi yadda kwatancen yake da kyau don a fahimta jama'a abin da yake cewa sadda ka ɗago haka wannan kafa ka ta hagu sai ka lankwashe ta ka ganta kar kai haka ma'ana sai ka zauna a kanta haka a'a ya ce lankwashe ta in ka lankwashe ta sai ka zauna a kanta ita kuma ta ja maka wannan sai ka ainihin kafe ta shine nasbu din in ka kafe ta sai ce da cikin tafinka dubi ai cikin yatsunka na kafa sai ka kafe su sai su fuskanci alƙibla ke an gane ko to bari mu ji menene yake cewa a gaba don mu kwatanta gaba daya gashi mala yake cewa wa tarfa'u yadayka 'anil ardi sai ka daga hannayenka wato tafukan hannayenka sai ka daga su daga ƙasa ala rukubataika sai ka sanya su ainihin akan gwiwoyinka wajen zaman tsakanin sujuda ta farko da ta biyu ka je da kafafun ka za su kasance ko to hannayenka kuma dan ka bar su haka kai da sai ce su kuma sai ka dora su akan gwiwoyinka haka to goya dora su akan gwiwoyi din nan asali ana so ya zama tare da tahammul alaiha kamar za ka cako su ne kamar za ka rungumo su suna fahimta jama'a saboda na nesa kamar a ce kafa tana haka haka za ka yi ba haka ba dan in kai haka kaga suna kan cinya ki kaga in kai haka ko kun fahimta ba ma kakka cika yadda kuma sai ka buƙatu zuwa ga kayo gaba a'a na ka sa yadda ni ka zauna ne kai da kanka za ka ji ka nasu haka tsakanin sujuda ta farko da ta biyu ke an fahimta jama'a malam yake cewa summa tasjudu sannan sai ka yi sujuda a saniya ta biyu kama fa'anta awwalan kamar yadda kai da farko sun mata min al sannan sai ka tashi daga ƙasa sai ce kama anta kamar yadda kake mu'tamidan ala yadayka kana mai dogaro akan hannayenka la tarji'u jalisan kar ka koma a ainihin wato zauna litakuma min julusin dan ka tashi daga zama me yake nufi idan ka ɗago daga sujuda ta farko ka ji an ce ga zaman da za ka yi sai ka sake koma sujuda ta biyu sai ta kai ta ce sai ka yi ta kamar yadda ta farko take idan ka yi ta kamar yadda ta farko take ka ɗago sai ya ce sai ka dogara hannayenka su zama a ƙasa to hannayenka suka zama a ƙasa sai ya ce sai ka tashi kamar yadda ka taso kar ka koma ka zauna me yake nufi kar ka yi zaman jinsatul istiraha yace kar ka koma ka zauna dan ka tashi daga zama a sai dai ka tashi daga sujuda kuna fahimta da kyau kun ga ka dago sai ce to sai ka miƙe kamar yadda kake to amma da yake yana tabbatar maka da mazhabin malikiya ne sai ce ka tashi kana mai dogaro a kan hannayenka da shafi'iyya ne ko hanabila sai ya ce maka sai ka tashi da gwiwoyinka haka amma sai tabbatar maka malikiyar hannayen suna dogare sannan hannayen suna dogare ya ce karka koma ka zauna a daga su duba in ka taso sai ce kamar yadda ka taso to wuce karka koma ka zauna dan ka tashi daga zaman jirgin istiraha ina fata an gane wannan wajihi ne a cikin mazhabin malikiya wanda shahararren wajihi ne wanda yake kore jilsatul istiraha sai dai ina fatar ga waɗanda suke kallo ko suke saurare ko suke daga nesa ko na kusa ku samu littafin masalikud dilala in sani ba za ku iya gano mana shi can masalikud dilala ga littafin fiqhun malikiya bari mu gani masalikud dilala gashi wannan jama'a na daga cikin sharhohin risala wanda ainihin malam Ahmad al-Ghummari yayi shi ba magaribe ne kusan ɗan garin da aka rubuto risalar shi ma da ya zo tattauna wannan matsalar jama'a ya tattauna ta da insafi wato ya yi wa matsalar adalci kyakkyawan adalcin da ya kamata shi ne zan ɗan yi amfani da wannan damar in ɗan karanto mana don bayanan da ya taƙaitattu ne ƙwarai da gaske kuma masu fa'ida masalikud dilala wato sharhi ne ya yi wa risala wanda yake cike da ayoyi da hadisai sai kuma ya zo ya sake takaita shi kuma ya kamata ga duk wanda yake karatun risala lallai ya yi ƙoƙari ya samu wannan gashi sai kawo matsalar ɗaya bayan ɗaya don haka ku saurara jama'a zan karanto ne daga cikin sharhin shafi na arba'in da shida ya ce sun matasjudu saniya kama fa'alta awwalan lil ijma'i ya ce saboda ijma'i ya tabbatar da haka dole ne in kai sujuda ta ɗaya sai kayi ta biyu wa naqalal khalaf anis salaf wa naqalil khalaf anis salaf kuma haka ‘yan baya suka ɗauko daga malaman farko wa hadisil musi'i salatihi wa ghairihi ga kuma hadisin da annabi ya kwatanta wannan mutum khalladu dan rafi'i sallah shi ma ya nuna mai sujuda biyu ce ba ɗaya ba dan haka sujuda biyu dole ce thumma taqumu min al-ardi kama anta mu'tamidan ala yadayka sai ce la tarji'u jalisan litaquma min julusin walakin kama zakartu laka yace sai dai kamar yadda na ambata maka menene hujjar mai risala akan haka sai ce لحديث وائل ابن حجر سبود حديث وائل ابن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدتين النبي أكسن شيء إذا يتاسو دق سجودا قدا بيو istawa qa'iman sai ya daidaitu a tsaye baya jilsatul istiraha kenan mala yake cewa rawahul bazzar bazzar ya ruwaito wannan hadisi wa inda abi dawuda min hadisihi haka abu dawuda ma ya ruwaito wannan a cikin hadisin shi cewa wa iza nahaba idan annabi ya tashi yunkuri nahaba ala rukubatayhi sai ya yunkuri akan gwiwoyin shi wa atamada ala fakhidhayhi sai ya dogara akan cinyoyin shi wannan shine dalili na biyu shi ma ya nuna babu jilsatul istiraha wa hadisin nu'man ibn abi ayyash da hadisin nu'man dan abi ayyash qala yace adraktu ghayra wahidin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama na riski sahabbai ba ɗaya ba ba biyu ba masu ɗimbin yawa fakana idza rafa'a ra'sahu min as-sajada fi awwali raka'a wa fi thalitha qama kama huwa walam yajlis yace duk waɗannan sahabbai da na riska masu ɗimbin yawa wanda duk ya tashi daga raka'a ta ɗaya da raka'a ta uku sai ya miƙe kamar yadda yake baya koma ya zauna rawahu ibn abi shayba wa ibn al-munzir ibn abi shayba da ibn al-munzir shine ya ruwaito wannan ainihin wato hadisi ko kuma asari na waɗannan sahabbai waɗannan hadisan guda biyu da wannan asarin guda ɗaya shine hujjar mai risala da sauran malamai da suka kora jilsatul istiraha sai dai ba tare da ɓata lokaci ba dukkaninsu ba su tabbata ba dukkaninsu da'ifai ne kuma munkarai ka karanta takhrijinsu a cikin littafin nasbur raya nasbur raya da irwa'ul ghalil da littafin albadrul munir na ibn al-mulaqqin da kuma kitabu tamyiz na ibn hajar wato ainihin littafin da aka fi sani da at-talkhisul habir waɗannan littattafan guda hudu sun bayyana keke da keken illolin waɗannan riwayoyin hasali ma biyu daga cikin riwayoyin marfu'ai al-khasib ya ruwaito su al-khasibu ibn al-jahdari ابن الجحدر الخصيب ابن الجحدر wannan mutumin makaryaci ne domin ibnu ma'in ya ainihin karyata shi kazzabun kazzabahu ibnu ma'in ku karanta littafin ainihin al-imam an-nasa'i ad-du'afa wal matrukin na al-imam an-nasa'i الضعفاء والمتروكين na الإمام الدار قطني الضعفاء والمتروكين na الإمام البخاري wannan mutum al-Khasib ibn al-Jahadar shi yayi waɗannan riwayoyi marfu'ai guda biyun farko dan haka kore jilsatul istiraha bata zo ba a cikin hadisai ingantattu ku kiyaye korewa cewa kada a yi ko baya yi hadisan da'ifai ne sauran hujja ta biyu wadda suke hujja da ita su kuma hadisai ne waɗanda suka zo suka kwatanta sallah da suka kwatanta sallah tsaf amma sai aka ji ba jilsatul istiraha to su kuma waɗannan hadisai sahihai ne suna nan cikin bukhari da muslim da abu dauda cewar babu jilsatul istiraha sai malikiya da wasu malamai sai suka ce wannan ma hujja ce akan cewa babu jilsatul istiraha ibn hajar a cikin fatuhul bari sai ya ba su ansa ya ce a'a rashin ambato baya nuna babu sai ya ɗauko waɗannan hadisan da suka yi hujja da su sai ya dubi ta ya ce ai a cikin wannan hadisin da kuka ce babu jilsatul istiraha dalili ne akan ba za a yi ta ba ai ta ma babu ita me amsa ku ita ma ta babu kenan ba za a yi ba za su ce a'a ai akwai tahiya a wani hadisi sai ibn hajar ya ce to akwai jinsatul istiraha ma a wani hadisi dan haka ibn hajar ya ba da ansa game da waɗannan hujjojin da suka ainihin ɗauka in kana son ganin ƙarin bayani ka samu fatuhul bari mujalladi na biyu da kuma littafin tamamul minna duk zaka ga amsoshi game da wannan to sai yanzu a dawo ɗaya mas'alar kuma sai malam gumari ku saurara da kyau ina karantuwa ne daga ciki sai ya ce واختار ابن العربي أما مالا أبو بكر ابن العربي بمالكيني ينادى أحكام القرآن ينادى عارضة الأهوذي شرح ترمذي shi ya zaɓi jilsatul istiraha kuma malikiya ne shi ma wabnu abdussalam haka nan malam ibnu abdussalam sun zaɓi jilsatul istiraha me yasa suka zaɓi ayi jilsatul istiraha lisubutiha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda tabbatar ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sihhati ahadisiha kuma hadisanta sun tabbata kaga malamin hadisi can da ya kawo hujja waɗancan tun da ya san hujja bata inganta ba sai ya shiru nan kwa ƙarare ce saboda hadisan sun tabbata ka hadisi Malik bin al-Huwairis kama hadisin Malik dan Huwairis annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli fa idza kana min witrin fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan Malik dan Huwairis yace ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk sanda zai tashi daga raka'a ta farko zuwa ta biyu ko ta uku zuwa ta hudu baya tashi har sai ya koma ya zauna dafa'an rawahu al-bukhari bukhari ya ruwaito wannan wa rawa aidan ma'anahu min hadisi abi huraira hakanan har wa yau an samu dai abu huraira ya ruwaito hadisin da ke dauke da ma'ana irin wannan wa fil babi an ghairihi ma yace akwai waɗansu hadisan ma banda na Abu Huraira banda na Malik sai ce wahiya asahhu min al'ula hadisan da ke tabbatar da jilsatul istiraha sun fi inganci fiye da hadisan da ke cewa bata tuni kuma kalmar da nake cewa shine hadisan da ke tabbatar da jilsatul istiraha su ne sahihai waɗanda ke kore ta ba sahihai ba ne jama'a kun ji waɗannan takaitattun bayanai daga littafin masalikud dilala ainihin wato sharhi ne na ainihin risala daga shafi na arba'in da shida ko zuwa shafi na arba'in da bakwai to bari mu ɗan ji abin da shi ibn al-arabi zai ce dangane da ainihin matsalar ga sharhin nashi jama'a aridatul ahawazi yana daga cikin mafi daɗewar sharhin tirmidhi a duniya a yau ba malike ne ya yi shi al'imamu abubakar ibn al'arabi na jin gashi na sa alama a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da bakwai mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da ashirin da bakwai bari in karanto mana za ku ji inda har ma za ka ji wata mas'ala ma da kai kake ga kamar ijma'i ce a malikiya da ya tashi da ita ma ya fara karin kumallo tukuna da ya kawo hadisin jilsatul istiraha jama'a babu ma ja a kaifan nuhudi min sujudi yaya ake tashi daga sujuda ya kawo hadisin Malik dan Huwairis sannan sai ya kawo hadisin Abu Huraira ɗincan da ake ishara zuwa gare shi ina fata an gane sa'annan sai yake cewa summa sabata fi sahihi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana la yanhadu min witrin كان لا ينهض من وتر حتى يستوي جالسا وهذا حسن في صفة القيام ولم يره مالك yace hadisi ya tabbata cikin bukhari cewa annabi baya tashi a raka'a ta ɗaya ko ta uku sai ya koma ya zauna sai yace kaga wannan kyakkyawan abu ne game da siffar tashi cewa kafin ka tashi ka koma ka zauna sai yace sai dai imamu malik bai yi fatawa da wannan hadisi ba wa idza qama ala qadamaihi ولا يضع يديه في الأرض ويقوم عليهما ويرفع عجزه كما في حديث أبي هريرة سيكما مسألة تبي إتشي ينقلي أتاشي دمي دقيوة يكاو تيشي كما يدى تزوء أتشكي وانا حديث نا أبو هريرة وأنا سيشي وقد روي عن علمائنا الرويتو دقا مالممنا مالكية أنه إن أتى بهذه الجلسة بهذه الجلسة سهوا فعليه السجود ina son jama'a kowa ya natsu don munasaba rabon da in buɗe wannan wurin mu karanta kasa da ɗauka aƙalla yau shekara goma sha biyar tun 1995 da muka yi karatun Bukhari a Cikaji na jin muka zo daidai wurin ko kafin haka ma wato abin da yanzu yake cewa wata mas'ala a malikiya Allah ya sa ka yi karatun fiqh malikiya sosai mas'alar ita ce ina hukuncin mutumin da ya zauna a raka'a ta ɗaya da mantuwa, da raka'a ta biyu da mantuwa, da raka'a ta uku zuwa ta hudu da mantuwa, me suka ce zai yi? Suka ce sajada ba'da salami to sai shi ibn al-arabi yanzu abin da yake cewa yace malamanmu na malikiya da suka ce in an yi zama a wannan wurin da rafkannuwa za a yi sujuda ta sahau ya ce wa haza wahamun azimun ya ce wannan kuskure ne mai girma malamanmu suka yi domin me sai ya ce don ta tabbata annabi yana zama a wurin da gangan to annabi na zama da gangan ni sai na yi da mantuwa kuma sai a ce sai na yi wani laifi a sai na yi wata kafara sai na yi sujuda sa ko kun fahimta shine yace wa hadha wahamun azimun sai yace wa fi sunan abi dauda ya zo a cikin sunan abi dauda sai kawo wancan hadisi na malik ainihin wato wa'il a dan hujur wannan cewa kana idza nahada nahada ala rukubatayhi wa atamada ala fakhidayhi wancan da muka ce bai tabbata ba abin da muke so mu tabbatar anan abubuwa guda biyu abubuwa guda biyu abu na farko shine
abu na farko shine in ka ɗago daga sujuda za ka koma ka zauna shine abu na farko ba za ka tashi daga sujuda da biyu ba don haka abu na farko da muke son tabbatarwa ke abu na biyu da muke son tabbatarwa a nan shine in za ka tashi kar ka tashi da gwiwa don hadisan tashi da gwiwa ba su tabbata ba sai da hannu za ka tashi to in kun fahimci mun tabbatar da da hannu za a tashi sai kuma a zo kaifiyatul qiyam mu'tamadan ala yad ya za ka tashi a halin kana mai dogaro da hannun naka za ka tashi ne kana tashi da su haka ma'ana a bubbule a lullube ko kuwa za ka tashi da su ne a dunkule wannan matsalar ba a tabbatar da ita tukuna ku kiyaye sai an tabbatar da matsalar farko
domin in baka tabbatar da cewa da hannu ake tashi ba to yanzu yadda ake tashi da hannun kuma bata taso ba saboda haka ingantacciyar magana ita ce ba a tashi da gwiwa hadisan tashi da gwiwa ba su tabbata ba ku karanta su su ne nake ta muku ishara tare da, da hadisai biyu ɗazuɗin nan da asarin nan a cikin waɗancan littattafai guda hudu idan muka ce a karanta jama'a ba ma nufin fa kada a karanta ɗin muna nufin a karanta kuma abin da muke nufi wannan magana muna faɗinta a yanzu ne kasar na ɗauka nan da shekara talatin in kaji za ka iya fiye da haka ƙasa da haka ma za ka iya duba dalilin faɗin magana kenan kuma waɗannan littattafai ga sunan muna da su a makarantar nan na ɗaya littafin nasbur raya na alhafizu zailai ɗan mamu ni nan ɗan jama'a don kuma abin nan
littafin nasbur raya ga shi nan don karkace ma ina iki ga shi nan sannan na biyu albadrul munir malamin ibn hajar ga shi mujallabi goma littafi na uku التلخيص الحديث كتاب التمييز gashi littafi na hudu shine gashi irwabul ghalib waɗannan littattafai guda hudu suna takhrijin hadisai ne waɗanda ke magana akan hukunce-hukunce to amma in sun yi maka tsawo a matsayinka na ɗalibi mai son a ɗan takaita sai ka samu takhrijin bulogul maram na malam samir a ciki ya bayyana raunin waɗannan hadisan da ke cewa a tashi da gwiwa da kuma hadisan da ke kora jilfatul istiraha amma bayani ne a takaice amma nan an feɗe zare da abawa ne gaba ɗaya alhafizu zailai kusan shekara 900 da ta gabata ya rubuta littafin ibn hajar at-talkhisul habir da malamin shi albadr munir da kuma albani a cikin irwa'ul ghalil waɗannan a gurguje su ne littattafan da in bukata ta kama za ka iya ganin takhrijin jama'a kun fahimci wannan abin da ya sa muke son a san addini da dalili saboda haka al'amarin yake in ka san addini da dalili ka huta baka da wani baka da wata tantama ko ina ka je zaka yi shi saboda ba kana yin shi da son zuciya bane dan haka jama'a kun ji abin da Ibn al-Arabi ya faɗi kenan a cikin Aridatul Ahwazi sharhi ne na Sunan Tirmidhi to sai mu dawo kan asalin maganar maganar dama ita ce malam yake cewa summa taqumu min al-ardi kama anta sai ka tashi daga ƙasa kamar yadda kake ko mu'tamidan ala yadaika kana mai dogaro akan hannayenka la tarji'u jalisan kar ka koma ka zauna litaquma min julusin dan ka tashi daga zama a sai dai ka tashi daga sujuda kar ka koma ka zauna walakin kama zakartu laka yace sai dai kai kamar yadda na faɗa maka wa tukabbiru fi hali qiyamika to a san da kake miƙe wannan za ka yi kabbara to kun ga anan tunda mun ɗan kawo gyara game da wannan kaifiya ya kamata a kawo bayani dangane da kabbara abin da malam ke cewa an ka tashi daga sujuda ta biyu ya ce ka miƙe ya ce to za ka yi kabbara a lokacin miƙe wannan ita ce kabbarar ta taso haka Allahu akbar ina fata an gane amma yanzu tunda fatuwar ta canza cewa za ka tashi da dokatu istiraha to akwai wujuhu salasa fuskar farko ita ce da muka faɗi ɗazu Allahu akbar kana cikin sujuda sai ka dawo sai ka zauna babu kabbara sai ka miƙe babu kabbara ina fata an gane in ka yi wannan ya yi daidai fuska ta biyu ita ce ka miƙe haka babu kabbara in ka yunkura sai kai Allahu akbar wannan ma in kai ba za a yi inkari akan haka fuska ta uku ita ce ka taso Allahu akbar da kabbara idan ka tashi tashi sai ka ainihin tashi babu kabbara wannan na ƙarshen shi ya fi inganci shi ne sai za ka taso Allahu akbar to sai fuska ta hudu wadda ne muku bayanin ba ta tabbata ba ta shafi tashi da kabbara eh da jan kabbara a zama da jan kabbara har zuwa miƙewa don kun karanta shafi'iya za a samu wannan insha Allah ta'ala na malam na'am ba fa liman ba kawai masallaci na'am kamar yaya Aha. babu komai sai in ya kai ga kammala ita tahiyar na iya tuna wannan na daga cikin matsalolin da na nakashanta a cikin waɗancan kasusuwa da na faɗi mun yi su yau shekara sha biyar ta wuce idan hukuncin mutumin da ya zauna zaman jilsatul istiraha sai kuma ya manta zaman jilsatul istiraha yake sai ya ci gaba da tahiya idan ya tuno kafin gama tahiyar to sai ya miƙe babu ƙabli babu ba'adi a kan shi ba don kuma ba saboda bai riga ya haɗa wani rukuni ba amma in ya kai ga kammala wannan tahiyar to kun ga ya haɗa wani rukuni a wurin da ba rukuni ba ne mai zaman kanshi domin ita jilsatul istiraha abin da malaman suka tattauna shine imma ƙarashen sujudar can ce imma kuma farkon wannan tsayuwar da za ka yi ce wato ba rukuni ce mai zaman kanta ba don haka ta zama ba ta da zikiri ba ta da addu'a ba ta da kabbara mai zaman kanta ko dai tana makale da waccan sujudar da ka ɗago ko kuma tana ɗamfare da wannan tsayuwar da za ka yi to kaga a nan babu rukuni kenan ko to in ka zauna har zaman ya kai ka ga tahiya fa ka kammala tahiyar to ka samar da wani rukuni a wurin to anan ne za ka yi sujuda ba'da salami Allah ya taimaka mala yace summa taqra'u kama qara'ata fil ula sannan sai ka yi karatu kamar yadda kai a raka'a farko audu na zalika ko ƙasa da haka karatu a raka'a ta biyu jama'a ko dai ka daidaita shi da raka'a farko ko kuma ka ainihin ɗan rage kaɗan to ina hukuncin wanda ya tsawaita a raka'a ta biyu fiye da raka'a ta farko babu laifi saboda ya zo cikin sunna annabi yakan yi haka sallallahu alaihi wasallam amma an samu wasu malamai sun karhanta yin haka sai dai babu dalilin karhantawa domin duka abin ya tabbata sai dai nadiran ne annabi yakan takaita misali raka'a farko ya yi fatiha sai ya aya 60 raka'a ta biyu ya yi fatiha sai ya aya 80 kun ga a nan ta biyun a zahiri ta fi me to me yasa na ce a zahiri saboda ta iya yiwa wannan ayoyin 60 dogaye ne wannan 80 din za su iya zama gajeru ne yanzu ka ɗibo irin su walfajiri eh da wadduha har ka haɗa ayoyi tamanin in ka ɗibo ayoyi sittin cikin suratun anfali da a arafi da wane ne hamsin ɗin waɗannan sun fi tamanin ɗin waɗannan to al'ibra bitul yaya tsawon ya kasance ba adadin ayoyin ba idan ya kasance raka'a farko ka karanta ayoyi masu tsawo sittin raka'a ta biyu ka karanta gajeru tamanin sai aka fahimci tsayuwarka nan ta kai minti biyu amma nan kuma tsayuwarka ta kai minti ɗaya ya yi daidai to amma abin da muke cewa a nan da zai yi wannan sittin ɗin masu tsawo ne wannan ma tamanin ɗin masu tsawo ne kun ga zai tabbata kenan nan a samu minti ɗaya misali nan a samu minti biyu ko to shin in kai haka ko kayi kuskure a'a ba kai ba ko kayi makaruhi ba kai ba dalili shine annabi sallallahu alaihi wa sallama kan yi haka yana daga cikin sunna amma a wajen sallah annabi yana hada nazair me yake nufi da nazair nazair wajen tsawo surorin da suka yi kama da juna wajen tsawo yakan hada su yayi surori guda biyu a tsaiwa daya waɗanda suka yi kama da juna a wajen tsawo wannan ayata talatin wannan kuma ayata talatin da ɗaya kun ga sun yi kama da juna a wajen tsawo sannan sai masu kama da juna a wajen tarihin da suke ɗauke da shi wannan ta zo da tarihin annabi musa wannan ma ta zo da tarihin annabi musa sai ya haɗa su yakan haɗa naza'ir wannan makiya ce wannan makiya ce sai ya haɗa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin haka har sai da sahabbai suka fahimci yana yawan aikata haka din suka ruwaito haka a matsayin riwaya cewa kana yajma'u an-nazaira yakan hada surori masu kama da juna sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato wani lokacin mu al'amarin abin da yasa bai mana daɗi ba ma jin me ake cewa ne wallahi tallahi jama'a qur'ani in kana jin abin da ake cewa baka ma san an tsawaita ba amma kawai ka yi dam ne haka kana ta jin ana to kana da imani ne kawai ke janka amma ba yaƙini ka yarda amma sahabbai suna jin me ake karantawa ha ba jama'a sai muku bana ana limanci da magariba a Ka'aba liman ya ɗauko ya ɗauko ya kakare eh wani ya ce kai yau liman ya karanta wasu manya manyan ayoyi sababbi Kaji, sababbi manya eh Allah ya kyauta wa alaikum salam wa rahmatullah a'a duk an samu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da sabi cikin fikin sunna ya faɗo su maganganu waɗanda akwai kurakurai a ciki cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ko baya da tsantsakiyar sura ko in ya fara sai ya ƙarasa a'a duka an samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kai yakan ɗauko tsakiyar sura ya datso ta ya karanta wasu ayoyi yakan ɗauko daga farko ya tsaya wani wuri in ya zo ya ƙara sata duk ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abla dan mas'udin ko wani sahabi yake cewa duk dai littafin Allah ne saboda haka babu laifi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka inna ma ana son surorin da ke ɗauke da tarihi in ka ɗauko kana cikin tarihin karka datse ka yi ƙoƙarin ka kai wata gaba wadda zai zama an kammala wannan tarihi ɗin domin so ake yi kai da kanka kana ji kana ibra ko kun fahimta jama'a kana ji kana lura da abubuwan afala ya tadabbaruna alquran Allah ya taimaka to malam yake cewa wa taf'alu misla zalika sawa'an sai kuma ka aikata ainihin wato irin haka daidai wa daida to me yake nufi da kalmar sawa'an dinnan malam yake cewa mai sharhi الظاهر أن الإشارة راجعة لجميع ما تقدم وعليه يكون قوله بعد ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم في الوصف تكرارا غير أنك تقنت في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع وإن شئت قبل الركوع بعد تمام القراءة wannan mas'alar ku duba jama'a muna son ne a gane me yake nufi da kalmar sawa'an da yace wa taf'alu misla zalika sawa'an zaka aikata misalin irin haka daidai wa daida to me yake nufi haka zaka ci gaba da yi a sauran rako'in da za su zo ko kun gane shine nan mai sharhin yake fassarawa yana cewa yana nufin abubuwan nan da suka gabata to duk sanda ka tashi yin sallah ka ji haka din nan to haka za ka yi su ko kun fahimta sai ce ghaira sai dai kuma fa annaka taqnutu ba'da ruku'i za ka yi alqunuti a bayan ruku'u ina son kar ku manta wace sallah yake siffantawa asuba yawwa yace sai dai za ka yi alqunuti bayan ruku'u ma'ana bayan ka yi ruku'u ka dago za ka yi alqunuti wa in shi'ita in ka so qanatta qablar ruku'i zaka iya yin alqunutin kafin ruku'i an gane ba'da tamamil qira'ati bayan ainihin kammala karatu wannan shine asalin ruku'un da ake yi a nan ƙasar tamu jama'a ya zo a cikin hadisi ne wanda al-Imam Daraqutun ya ruwaito daga Abu Ja'far razi sai ku kiyaye abin da yasa saboda yanzu ana karatun mustalah da jarhu wa ta'dil a makarantar nan to ya kamata mu rinka ishara zuwa ga hadisan da ke ɗauko matsalolin na fikihu musamman waɗanda ba su inganta ba hadisin anas ɗan malik wanda aka ce anas ɗan malik ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai daina yin alkunuti a sallah asuba ba hatta faraka duniya har sai da ya rabu da duniya abu ja'afar ya ruwaito shi أبو جعفر الرازي أبو جعفر الرازي إن ضعيف وسما سنا مش منكر bari mu ɗan ɗana kaɗan daga malamai mu ji me za su ce ina son ku rinka gane ina littattafan suke ne don wani lokaci kaka zo kai ta balau balau ka wuni ka ce baka gani ba a'a ina fata an gane idan ka ɗauko littattafan tarihin malaman hadisi in ka ga suna ya fara da abuwa ne to ƙarshe za ka duba ƙarshe kawai za ka duba nan ne ake tara alkuna nan ne ake tara asma'un nisa inda za ka ga an sa wata sahabiya ce ko sunan wani mutum in za ka nema duk littafin tarihin malaman hadisi ku kiyaye littattafan jarhuwar ta'adil duk inda za ka duba abuwa ne ko abuwance ko ummuwa ne ko ummuwance ƙarshe za ka duba don haka yanzu kun ga abu ja'far ɗin nan ƙarshe za mu duba kun ga ga inda ya fara babul kuna abu mutsir sai kai ta duba abu isra'il abu rihana abu raihana abu gashi nan to kaga shi kenan yanzu kana duba gashi an zo abubakar abu hafsin abu ishaqa abul ummul aswad shikenan sai ka ce imamun nasa'i bai yi magana akan abu ja'far ba da alkunya shi sai kai kokarin gano sunan shi mai yiwa da sunan shi ya zo da shi wani dan wani to amma ni ina son mu gano shi da abu ja'far din ne bari kuma mu duba irin wannan littafin shi ma na dara kutuni shi ma wani bijimin malami ne shi ma karshe fa zaka duba an fahimta jama'a ƙarshe za ka duba ga abu dauda ga abu majid ga abu kurs ga abu tauba ga abu hafs ga abu abdissalam ga abu hamad abu safwa ka gani to shi ma bai kawo abu ja'afar ba haka fa ake aikin fa in ka ga na ɗaya bai kawo ba na biyu ba cewa za ka yi to allah ya sani na yi iya ƙoƙari a'a dama san tun kan ka fara kokarin ma Allah ya sani saboda haka har yanzu ba hujja bane sai ka tafi kuma wurin bukhari